الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na Alhaji Ahmad a wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 446 wanda ya dace da 16 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya wanda yau majalisi ne na aqida inda muke karanta littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifati tijaniya na babban malamin nan Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala na ga yau zamu yi درسي نتقصني قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول ما جاء في كتب الطريقة من فضل شيخها أحمد التجاني الفصل الأول فصلي نفرق أشكونا للتاهي ما جاء في كتب الطريقة من فضل شيخها Ahmad Tijani. Fasalin zai yi magana ne game da abin da ya zo a littattafan ɗariƙa na falalar Shehu Ahmad Tijani. Kenan wannan fasali zai yi bayani game da abin da ya zo a cikin littattafan ɗariƙa Tijaniya, wanda suke bayyana fifiko da falala ta Shehu Ahmad Tijani. مالك اعلم نفعني الله وإياك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعلم كسني كيمي شراريك كيمي كرنتاوى نفعني الله وإياك dani da kai gaba daya Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu bi kitabihi da littafansa shine alqur'ani mai girma wa bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ya amfanar da mu da sunnan manzon shi tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa wa asamana biha min az-zayghi waz-zalal sannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu biha da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama min min az-zayghi daga halaka wazzalal da kuma zamiya ba ku ce aminu malaci anna kutubat tariqati tijaniya kathiratun lalle littafan tariqat tijaniya kathiratun suna da yawan gaske aqtasiru ala dhikri ba'dihha zan takaitu akan ambatan wani shashen littattafan ɗariƙar tijaniya kenan ba zai ambato su ba duka al'awwal littafi na farko jawahirul ma'ani wa bulughul amani min faidhi abil abbas tijani littahi na farko daga cikin littattafan da aka wallafa da suke magana akan ɗariƙar tijaniya akwai jawahirul ma'ani min faidi abil abbas tijani da jawahirul ma'ani na daga cikin abin da aka samu na faida albarkatu da suka kwararo daga shehu ahmad tijani limu'allifihi ali harazim ibn al-arabi barada al-fasi wanda ya wallafa littafin jawahirul ma'ani shine ali al-harazi ابن العربي برادة الفاسي مزمن غرم فاس ne أخبرني الشيخ أحمد السكيرج مالتي شيخ أحمد السكيرج يابان لاباري أنه قرأ بخط الشيخ أحمد التجاني lalle shi ɗin ya karanta da rubutun hannu na shehu ahmad tijani ala hamishin nuskati al-maktuta allati katabaha aliyu harazim al-ibarata at-taliya yace ya karanta rubutun shehu ahmad tijani akan hamishi hamishi shine gefen littafi ina fata mun gane saboda zaka ga wasu in za su ma littafi sharhi sai su ɗauki gefen sanan wannan ɓangaren wannan ɓangaren da wannan ɓangaren sai su cike shi da sharhi shine hamishin littafi yace ya karanta da rubutun hannu na Shehu Ahmad Tijani ala hamishin nusqatil makhtuta akan hamishi ta wata nuskha da aka rubuta da hannu التي كتبها علي حرازم ودع علي الحرازم يربطها ده هننسا العبارة التالية غا أبن دي كرنتا وانا عبارة ودا ذاتس كل ما في هذا الكتاب دع أبن دي كي تكون وانا للتاهي وانا للتاهي كينا جواهر المعاني أبن دا أحمد التجاني يربطها ده هننسا كل ما في هذا الكتاب duk abin da ke cikin wannan littafin na jawahirul ma'ani fa huwa min imla'ina wannan abin yana daga imla'inmu diktan da muka yi shiftar da muka ma muhibbina masoyinmu sayyidi ali harazin sayyidi ali harazin kenan duk abin da kuka gani cikin jawahirul ma'ani kakafkinsa diktan sani shehu ahmad tijani yayi ga alil harazimi shi kuma sai ya kwafi wannan yana nuna maka ashe littafin jawahirul ma'ani ahmad tijani ya da wannan sani baya shakka game da haka ina fata mun gane yana ka gana daga littafin farko daga cikin littattafan ɗariƙar tijaniya na gaba-gaba shine littafin jawahirul ma'ani wanda Alil Harazimi ya rubuta bayan shi Shehu Ahmad Tijani ya masa shibtansa ya masa diktansa ya rubuta malaci wa fadailu hadha alkitab indahum kathira falalan wannan littahin na jawahirul maani indahum auren yan dariqat tijaniya kathiratun falalaci mai yawan gaske min hana daga cikin falalan littahin jawahirul maani أن البيت الذي تكون في يكون تكون فيه نسخة منه تكثر عليه الخيرات والبركات na daga cikin falalar wannan littafin na jawahirul ma'ani duk gidan da ke da kwai nuskha daya ta littafin jawahirul ma'ani takthuru alaihi alkhairat to wannan gidan alkharrai za su yawa a cikin sa wal barakat kuma albarkatu za su yawa a cikin wannan gidan ويحفظ أهله من جميع الشرور كما ما أبوتا wannan gidan dake da kai jawahirul ma'ani a ciki za a kare su daga dukkanin sharri wa mimma ahfazuhu min almuniyati malaci na daga cikin abinda na hardace sa na daga littafin almuniya urjuzatan wata waqa fi ulumi at-tariqati at-tijaniyya a cikin abin da ya shafi ilimin tariqat tijaniyya wanda littafin littijani ibn baba shankiti wanda ibn baba shankiti ya wallafa ma nassuhu wanda nassin shi shine wa qala fihi al-mustafa kitabi wa ana dha allaftu lil ahbabi kenan falala ta biyu ta wannan littafin na jaharul ma'ani qala fihi al-mustafa annabi ya faɗa game da littafin jawahirul ma'ani ku shi da kyau fa annabi ya gai game da littafin jawahirul ma'ani kitabi annabi ce littafin jawahirul ma'anin nan littafi na ne ni manzan Allah wa ana za allaftu lil ahbabi ni na wallafa sa lil ahbabi ga masoya na mabiyan ɗariƙar tijaniya kaga kuwa wannan babba falala ce da ta hanjarar ma'ani da duk abin da yake kwashada na tatsuniya da kafirci da ridda da raina Allah a ciki da raina har annabin a ce kuma annabi ya wallafa sa kuma annabi ya ce littafi na ne nayi shi ne na musamman ga masoyana yan ɗariƙar tijaniya gaskiya ana ƙarya a duniya amma ban taɓa jin maƙaryata ba fitattu irin yan ɗariƙar tijaniya annabi ya wallafa littafi ya bar duniya eh to amma ku ce jawharul ma'ani littafin manzon Allah ne kuma shi ya wallafa shi na musamman ga masoyansa yan dariƙar tijaniya za mu zo mu ji maganganun nan gaba insha Allah mu bisa da ɗaya ɗaya da izinin Allah mu warware su falala ta farko ta littafin jawharul ma'ani duk gidan da ke da kwai nuska ɗaya tasa to alkharai za su yawa a gidan na farko kenan na biyu albarkatu za su yawa a ciki bugu da ƙari ma shehu ya ce jawahirul ma'ani littafin annabi ne in ji annabin da kansa ya yi sa ne saboda yan dariƙa tijaniya sai ma da ce addamiru fi fihi ya udu ila jawahirul ma'ani ila jawahirul ma'ani damirin da ke cikin baitin na fihi wa qala fihil mustafa fihin ne yace ya'udu ila jawahiril ma'ani yana komawa ne zuwa ga jawahiril ma'ani bi ma'ana wannan littafin na jawahiril ma'ani ya'ani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama abinda yake nufi cewa annabi tsira da amince Allah subhanahu a gare shi qala yace jawahirul ma'ani kitabi littafin jawahirul ma'ani littafi na ne ni annabi wa ana allaftuhu lil ahbab ni na wallafa sa ga masoyana wa humu tijaniyun sune yan dariqat tijaniya malaci wa sayati fi dhikri fada'ilihim sannan zai zo a cikin ambatan falalan yan dariqat tijaniya karan kansu ba wai shehin su ba annan nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum mahabbatan khassa cewa annabi tsira da mace Allah sabbata gare shi yana son yan tijaniya su na musamman a kebance wa annahum talamizu kuma yan dariƙar tijaniya ɗaliban annabi ne almajiransa wa fuqara'uhu talakawan annabi ne wa huwa murabbihim annabi shike tarbiyantar da yan dariƙar tijaniya me yake su falala hmm subhanallah annabi na son su so na musamman a ina me dalilin da ke nuna haka da za ka haɗa 'yan tajaniya kakafkinsu tun na farkonsu ya zuwa na ƙarshensu har duniya ta naɗe ba wanda ya sai ka maka dalili akan haka da ke tabbatar da cewa annabi yana da wata soya ta musamman da ya keɓance ta ga mabiya ɗari ka tajaniya ba su haɗa har da aljanansu ba su ka hujja ba ko dalili Allah ya ba mu ƙa'ida cewa mu sanya alkur'ani da sunna annabi su zamanto mana matsayin jagora da rabagarrama lokacin da muka samu samani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ko kawo mana hujja kalubale ne ga duk ɗan ɗariƙar tijaniya ko kawo mana dalili alƙur'ani da sunna rabagarrama kenan ko wanda ke nuna annabi yana da soyayya ta musamman da yake ma yan tijaniya kuma ɗalibansa ne talakawansa ne shi ya tarbiyantar da su a wannan iya shegen da suke yi a ce annabi ya tarbiyantar da su suna tsalle suna daka kirji wannan tarbiyyar annabi ce ana haɗuwa da mata ana iya shege ana rawa a ci kuma wanga tarbiyyar annabi ce subhanallah Allah tsare mai kare wannan shine littafi na farko daga cikin littattafan dariqa tijaniya jawahirul maani wa bulughul amani min faidi abil abbas at-tijani alkitabu thani ma da ce littafi na biyu aljami'u للشيخ محمد بن المشري akwai littafin da ake ce mishi aljami' wanda ash-sheikh Muhammad ibn al-Mushri ya wallafa wa huwa min qudama'i ashabi ash-sheikh Ahmad Ahmad at-Tijani shi wannan Muhammad ibn al-Mushri yana daga cikin dadaddin abokai da sahabbai na Sheikh Ahmad at-Tijani lakin at-Tijani yana la ya'ba'una bi hadha al-kitab sai da su yan Tijaniya ba sa kulawa da wannan littafin na al-Jami' wa min ash-sha'i' yana daga cikin abin da ma ya yadu ana fada indahum auren yan dariqa tijaniya anna shaykh at-tijaniya lam yakun radiyan an mu'allifihi kull ar-ridha shehu tijani fa bai kasance ba ya ba da yarda dukkanin yarda game da wanda ya wallafa wannan littafin na al-jami' bai yarda da shi ba gaba daya li'annahu azhara al-wilayata والدعاء والدعاء المشيخة في حياة شيخه مي لي فنسا saboda shi Muhammad ibn al-Mushri yayi da'awar cewa shi din ma waliyi ne kuma yayi da'awar cewa shi din ma shehi ne a lokacin da Sheikh Muhammad Tijani yana nan shi yasa Sheikh Tijani baya son sa dukkanin su bai yarda da shi ba gaba daya ana tare dai amma yana da matsala da shi me illarsa ya mishi kishiya shi ne cikamakin waliye kai ka hito kamar karka nuna ka wani waliyi ne bayan shi ɗin yana nan karka da aukai shihi ne bayan shehu a madar tijana nan to shi yasa bai da shi ba dukkanin yarda wa anna shaykha amarahu alla yusakinahu fi baladin wahidin shi yasa shehu tijani ma ya fure sa shi muhammad ibn al-mushri shehu tijani ce da shi karka kuskura mu zamana ni da kai a gari guda sam in ina agaras dole kai kai alshi in ina alshi dole kai libi ba za mu haɗa gari guda da kai ba wai unguwa guda ba gari guda ma saboda ya ci karansa ba babbaka eh shi kaɗai ne shehu shi kaɗai ne waliyi ce karka yarda mu haɗa gari guda ni da kai قال محمد تقي الدين سي محمد تقي الدين yake so yi ta'liki akan wagga magana ta kyashi da ya faru tsakankanin shi Sheikh Muhammad Tijani da Muhammad ibn al-Mushiri me yasa ba za su zama gari guda ba sai ce wala alla hadha an-nahya yantabiqu ala al-mathal al-misri bi lughati ahli ahli as-sa'id as-safinatu alli fiha raysain taghraq malace to mai yiwa wannan hanin da Sheikh Muhammad Tijani yamma Muhammad ibn al-Mushiri yayi daidai da wata karin magana da mutanen Masar suke yi da yaren mazamna garin Masar, as-safinatu lafiha raisain taghraq. Dubbatan da ke da matuki biyu, to ƙarshen shi zai hada cikin ruwa, ya dirme. Tarjamatu ha ce bayanin wannan karin magana, as-safinatu lati fiha rubbanani taghraq. Dubbatan da ke da shofer biyu, to fi nihaya dai zai dirme cikin ruwa ya halaka su ya halaka wanda suka. Ina fata mun gane. kenan shi shehu Ahmad Tijani baya son a masa kishiya a cikin jagorancin da yake ko wali taka ko shehun taka shi yasa ya hana shi zamna gari guda matuƙashi yana cikin gara sai littafi na uku alkitabu thalith al-ifadatu al-ahmadiyya al-ifadatu al-ahmadiyya li murid as-sa'adati al-abadiyya idza aradta an ta'rifa tarajim ali harazim mu'allifi jawahirul ma'ani sai malai ce idan kana son ka san tarjuma da tarihi da labari na Ali al-Harazimi wanda ya wallafa littafin jawahirul ma'ani wa Muhammad ibn al-Mushri kuma kana son ka san tarihin Muhammad ibn al-Mushri mu'allifil jami' ma wallafin littafin al-jami' wa at-tayyib as-sufyani kuma kana son ka san labarin wane ne at-tayyib as-sufyani مؤلف الإفادة الأحمدية واندشيني ولف الإفادة الإفادة الأحمدية وعمر الفوتي كما كان سنك سنوائي عمر الفوتي ميلا بارنسا مؤلف كتاب الرماح واندشيني ولف لتهن الرماح الآتي ذكره واندا أنبت لتهن زي زونا غبا wa ghairihim da wasun su ma min ru'asa'it tariqati tijaniya daga cikin jagororin tariqat tijaniya fa alayka bi mutala'ati kitabi kashf al-hijab amman talaqa ma'a ash-shaykh at-tijani min al-ashab in kana son ka san labarin wa'an wanda aka ambata duk wani jigo da wani jagora daga cikin jagoran tariqat tijaniya to kai kokarin leka da karanta littafin da yake ce mishi kashful hijab amman talaqa ma ash-shaykh at-tijani ma al-ashab لمؤلفه الشيخ أحمد السكيرج وعند وند ود فولنا نتين كشف الحجاب شيني أحمد السكيرج فإنه جمع فيه صحابة الشيخ التجاني سورشي أحمد السكيرج يا هدا يا تترى أشكونا للتاه الناس نكشف الحجاب دك أبو كنان شيخ أحمد التجاني لصحبانسا wa manaqibahum kuma ya tattara duka wata falalarsu da ɗaukakarsu kama jama'a al-hafiz ibn abdul bar fil isti'ab kamar yadda al-hafiz ibn abdul bar ya hahada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babban littafin sa da yake ce mishi al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab wal hafiz ibn hajar fil isaba kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya tattara a cikin littafin sa da yake ce mishi al-isaba في تمييز الصحابة تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة دلابار صحابان النبي صلى الله عليه وسلم yana kaga yadda al-hafiz ibn hajar da al-hafiz ibn abdul bar suka yi kokarin wallafa littafai manya-manya da suke dauke da tarihin sahabban annabi da labarin su da gogoromai da suka yi haka sukairaj ya wallafa littafin kashful hijab ya cika shi da tarihin duk wasu wanda suka taba haduwa da Ahmad Tijani a rayuwarsa. Sai ma da ce alkitabun rabi littahi na hudu, kenan duk wanda ke son ya samu labarin malaman ɗariƙa Tijaniya fitattu shahararru jagororin, to ya nemi littafin da ake ce mishi kashful hijab, wanda shi ne attalili attaguzu ke karantawa. Ai kuna jana ga Ahmad kaza da kaza wannan duk wanda suka haɗu da wane ne? Shehu Ahmad Tijani sahabbansa ne. Shehu Ahmad da dushu a ɗanji waye da waye, astaghfirullah. Ta ga zuti ba, Allah tsare mai kare. Alkitabun rabi littahi na hudu, Rimahu Hizbin Rahim, ala nuhuri Hizbin Rajim. littafi na daga cikin littattafan da aka wallafa domin yin hidima ga ɗariƙar tijjaniya akwai rimahu hizbin rahim ala nuhuri hizbin rajim sunan littafin shine kibiyoyi na runduna Allah mai rahama akan wuyan runduna ta shedan korarre haika san da waye kike da kanka ba sai ka tambaya ba ahlus sunna yake masu caccaka su suna bayyana abatilkin su shine shari'a musu littahi da wannan suna kibiyoyi ne shari'a na musamman na runduna Allah mai rahama akan wuyan duk wani wata runduna ko tawaga ta shedan jefafi shine malamai suka ce ya gaji da jifa amma kibiyoyin suka koma gare su bai samu kowa daga cikin ahlus sunna Allah tsare mai kare لمؤلفه عمر بن السعيد الفوتي السنغالي وانا لتاين وان ولا فاسشين عمر ابن سعيد الفوتي السنغالي عمر عمر الفوتي مزمن غران سنغال ko dan garin Senegal shi ya rubuta Rimah amma galibi zaka samu jawahirul ma'ani yana hade da ar-Rimah ko ya kasance rabi jawahirul ma'ani rabi ar-Rimah ko ka yi zamanto jawahirul ma'ani duka amma arrimahu yana akan hamishi na jawahirul ma'ani ko ku ka same su daban-daban ina fata mun gane yawwa munasaba mai da'awa ilimi malam abbas na garin ga kowa ya san shi ya ji wani makta akina da nayi ko wani makta da aka yada na bidiyo da nake magana akan cewa asalin wanda suka taimaka ma arnan Faransa don su mamaye kasashen musulmi na Afirka sufaye ne da yan dariƙa to kasatkin ko ga muhadarar da muka yi kowa ya santa daga cikin kunan ta dan kwambi to shi kuma lokacin da ake wanga cece kuce tsakanin Niger da Nigeria ya yi amfani da wannan damar don ya goyi bayan shugaban ƙasa Abdurrahman Chani akan abin da ya faɗa kuma ya soke Najeriya. Ina fata mun gane. To da ya ji wannan maganar sai zaton bayan ya yi tashi ne sai ni na yi tawa. Kenan ya ya yabi shugaba ya nuna cewa sun yi ƙoƙari wurin kora turawan Faransa kuma a ce su fayi su suka ba da taimako da agaji wurin bautatar da ƙasashen musulmi na Afirka. To sai ga kenan da shi ake. Sai turo wata bidiyo ta musamman aka turo mini daga cikin mabiyansa ne ko masoyansa ne, ni dai wani ya turo mini bidiyon na shurare ta. Mu wannan hannun manta da shi. Ba mu da lokacin shi. Jirgin sunna ya riga ya daga. Ya bar 'yan bid'a da hayaki daga baya. kana son ka tsira ka kama batan sunna da tauhidi a cira da kai sai ce a maganarsa yana neman a kamashi wannan maganganun da ke nuna cewa tabbat sufai su suka taimaka ma turawan france na su mamaye kasashen musulmi na afirka tunda dama na gaina ce mai son a kamashi za a kamashi ya ce to a kamashi abin da zan ce da kai kahin a kama ka akwai ba a shakka da kaji mun faɗa to shirye miki akwai abinda nake so da kai fito ka ce ƙarya ce babu kawai ka sha mamaki fito ka ce abin nan da muka faɗa na cewa sufaye balle ma 'yan ɗariƙa balle ma 'yan tijjaniya su suka ba da gudunmawa sosai na zama da milkin faransai a cikin ƙasashen musulmi na afirka sufaye ne ka ce ƙarya ce ka sha mamaki saƙon da za mu baka kenan ka ce ƙarya ce Allah kare alkitabul khamis littahi na biyar kenan mai ɗauka guntayen bidiyon nan ya gunta wannan an gane ko sai ya tura mishi ya ce ga ta haddin da muke masa kawai ya fito ya bidiyo ta musamman don ya ce in muka ga wannan kin akwai shi zai nuna mama shugaban ƙasa zai nuna masa cewa izala suke kaza suke duk wata tarzoma zai yi wani hayanarsa kenan ba mu da matsala da wannan abin da kawai ake so ka faɗa ce ƙarya ce sufayen ba su taimaka ma faransai ba ka sha mamaki amaka maka maganganunsu kuma a littattafansu billahi lazi ba kai saka karyata ba ko wanda suka rubutu littafin aka talo su ba su ce karyace bale kai ka ce babu kawai ina fata an gane yawo alkitabul khamis littahi na biyar kitabul bughya sharhul munya akwai littafin da ake ce mishi al bughya sharhi ne na al munya wa hiya al urjuzatu allati taqaddama dhikruha ita ce urjuza wadda zancanta ya riga ya gabata ta'alifu al-sheikh al'arabi ibn Sa'ih wanda a sheikh al'arabi ibn Sa'ih shi ya wallafa wannan littahin. Wa hunaka kutubun ukura kafira la uhibbul italata bi zikiriya, mala yace akwai littafi da dama da aka wallafa domin yin hidima ga ɗariƙar Tijaniya, to ba zan so in tsawaita ba wurin ambato littafan gaba ɗaya. Wasu aktasiru fin nuƙulin lati an ƙuluha alama fi jawahir ma'ani wa kitabin rimah. ya ce zan taƙaitu cikin dukkan abin da zan naƙalto a cikin littafin jawahirul ma'ani da littafin arrimahu li'anna mu'allifahu saboda wanda ya wallafa littafin arrimahu ahsana tartibahu ya kyautata wurin rattaba littafin da jirasa wa wada'a lahu fihrasan wafiyan sannan ya ma littafin fihras mai kyau wadatacce yashulu al-akhdhu minhu wanda zai sa a samu sauki wurin dokowa a cikin littafin wa huwa indi wa huwa inda jami'i tijaniyina thiqatun fi ma yanqulu sannan shi ma'abucin ar-rimahu shine Umar al-Futi a wurin dukkanin 'yan tijjaniya amintacce ne game da duk abin da ya ce shehu tijjaniya faɗa wala ya tatarraku shakku ilaihi don haka shakku ba zai ƙwanƙwasa ba a ƙofar shi umar futi duk abin da ya faɗa haka ne haka duk abin da alil harazimi ya faɗa babu shakku cewa wannan magana ta wace ce ta shehu tijjani ce so da shehu tijjani da kansa ya ma alil harazimi garanti da lasisin cewa duk abin da alil harazimi ya faɗa ya ce ni na gaisa ina fata mun gani yawwa qala sahibur rimah ma'abucin littafin ar-rimah shine Umar al-Futi ya ce fil juz'u ath-thani safhatu 4 a cikin juz'i na biyu shafi na hudu al-fasl sadis wa 30 a cikin fasli na 36 fi dhikri fadl shaykhina radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi cikin abin da ya shafi ambata falala shehunmu kenan shehun su tijani radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa ardahu kuma ya yarda da shi wa anna bihi mu din ma Allah ya yarda da mu da shehu Ahmad Tijani shi abin da ya faɗa kenan wa bayanu annahu khatamul awliya da bayanin cewa shi shehu Ahmad Tijani shine cikamakin waliyai ina fata an gane khatamul awliya shine cikamakin wali bimana babu wani wali saman sa in ma akwai bai kai sa daraja da matsayi bai zuwa tashi alkiyam wa sayyidul arifin shine shugaban arifai gaba daya wa imamus siddiqin shine limamin siddiqai gaba daya kun san siddiqai ko minan nabiyina was siddiqina annabi da za ɗaukar rayuwarsa an ba sa zaɓi aka ce rayuwa kake so ko kuma ka zo wurinmu mai annabi ya ce ilar rafiƙil a'ala kwa ma'annabiyina wasiddiƙina washuhada wasalihin wa hasuna ula'ika rafiƙa shi shehu ahmad tijani shine shugaban siddiƙai martaba ta biyu bayan annabawa kenan wa mumiddul aqtabi wal aghwaf sannan shike yin madadi akan duka wani al aqtab jami'i na al qutub duk wani kudubi da duk wani gausi shike musu madadi shike kwaranyo musu duk wani alkhairi da duk abin da za su samu a rayuwa wa annahu huwa al qutub al maktum shi shehu tijani shine al qutub al maktum qutub wanda yake shiga tsakankanin sauran mutane ko waliyai da annabawa wanda zamu zo mu ji bayanin su nan gaba insha Allah wal barzakhul mahtum kuma shi Shehu Ahmad Tijani shine barzakh al mahtum barzakh shine kama wanda ke shiga tsakankani na annabawa da sauran waliyai gaba daya mahtum wanda babu shakka haka nan ne alladhi huwa al wasitatu bayna al anbiya wal awliya wanda shi Ahmad Tijani shine wasita tsakatsakiya tsakankanin annabawa da waliyai da haythu la yatalaqa wahidun min al-awliya ta yadda babu wani daga cikin waliyai da zai samu wani abu man kabura sha'anuhu duk wanda sha'aninsa ya girmama wa man saghura ko wanda sha'aninsa ya zama karami faidan wani alkhairi min hadarati nabiyyin daga halara ta wani annabi illa bi wasitatihi sai face an biyo ta hannun Shehu Ahmad At-Tishani bimana babu wani waliyi kakab a duniyan nan da zai samu wani alkhairi to sai wannan alkhairin ya biyo ta Shehu Ahmad At-Tishani sannan ya yada kan sauran waliyi gaba daya ko ma wani irin waliyi ne sha'aninsa ya girmama ko kuma karamin sha'ani gare sa min haithu la yash'uru bidhalika alwali ta yadda shi wannan waliyin baya da labarin ma cewa shehu ne mushi gajiya wannan abin ya isa hannunsa wa haithu kana al'amru hakaza فإياك أخي الإنكار على مثل هذا السيد العظيم والإمام الأعظم الكريم sai Umar Rufuti ya ce, To, tun da al'amarin haka yake, ka ji girma da matsayi na Shehu Ahmad Tijani, na cewa babu wani alkhairi da zai samu kowane irin waliyi ne duk girmansa, duk kankantarsa, sai wannan alkhairin ya biyo ta hannun Shehu Ahmad Tijani sannan sauran waliyai su samu. Tun da ka san haka al'amarin yake, sai ce fa'iyyaka akhil inkara ala mithla hadha sayyid ka shedinka da yin musu da inkari akan irin wannan shugaban al'azim mai girma wal imam al'azim karim da kuma wannan imam mafi girma mai karamci karka masa musu ko inkari na fata mun gani shi ya yarrafa cewa Ahmad Tijana da wannan matsayin da ya ambato duka dan haka yake ma jan hankalin sauran mutane kasancewa wannan liman ga matsayinsa har auren Allah ta yadda ba za ku taɓa samun alkhairi ba ƙarami ko babba duk girman matsayinka duk wani alkhairi sai ya biyo ta halar annabawa sannan wannan alkhairin ya biyo ta hannun shehu amadu tijani sannan wani alkhairin ya yaɗu ga dukkanin waliye duk girmansu da matsayinsu to tun da ka san haka sha'aninsa yake ka kiyaye da masa musu ko inkari sallama masa kawai kenan haka yake ne shi umarul futi وقد أجمع أئمة الإسلام يتش حقيقا جاغور مسلم سني إجمائي وجميع الأولياء دكن ولي سني إجمائي والعارفين دا عارفي على أن لأن لأن الاعتقاد ربح شيوا قدري ريباني كنان كيردك سلم ريباني والإنكار خسران يمسكو إنكاري تابي واني kaga wannan ijma'in shi kadai tsara kan shi ƙarya ce jaye cewa wai gaba ɗayan a'imma jagorori sun yi ijma'i da waliyai da arifai cewa wai itikadi riba ne inkari hasara ne wagga magana sake ba gaskiya ba cewa sai an mata kaidi wani irin ƙudiri ne riba ingantaccen ƙudiri ingantaccen ƙudirin da ke bin ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin wannan ƙudirin shine ƙudirin kirki amma ba dukkanin ƙudiri ba ƙudirin abin nan da ya zano ya dingana Muhammad Tijani shi yarda da hakan ma tabewa ce da khasara ina fata an gane yawa sannan yace inkari khasara ne da tabewa ba ko ina ba ba dukkan inkari bane yake kasance khasara da tabewa inkarin ababan da ka ambata ma Sheikh Muhammad Tijari na falala da dokaka wajibi ne saboda duka ƙarya ce to so yake jawo mabiyansa cewa su yi kudiri su yarda su sallama shine riba da tsira su yi muso da inkari khasara ce da tabewa shi yasa ya tsara musu wannan ijma'in na dukkanin jagororin musulunci da da waliyai da arifai wanda ba gaskiya bane sai ma da cewa alam anna innama qaddamna laka al-fusul allati qaddamnaha awwal al-kitab al-mubarak wa dhakarna fiha ma 'ala al-munkirin ka sani cewa mu din bi mana shi yake yana girmama kansa ne shi yake ce mishi Umar al-Futi innama qaddamna laka al-fusul ka sani kawai mun kaddama maka fasalolin wannan littafi ne na arrimah allati qaddamnaha awwal kitab wannan muka gabatar da su a farkon littafi al-mubarak mai albarka shine littafin arrimah wa dhakarna fiha ma 'ala al-munkirin sannan muka ambata a cikin dukkan fasaloli na farko abinda ke kan munkirai wa atnabna fiha ba'd al-itnabi sannan muka tsawaita zance wani shashin tsawaitawa illa li nasihatan laka kawai mun yi haka ne don mu maka nasiha kai mabiyi wa tahdhiran min an takuna min ma'as salikin kuma da jan kunne gare ka da tsoratarwa don kaka kasance tare da wanda suka shiga bil intiqad dan yin naqadi wa in lam takun ma'ar rabihin bi i'tiqad in baka kasance ba cikin wanda za su ci riba ta hanyar kudiri to kar ka kasance cikin masu musu ko inkari wasiya ce ta shi me yake ce masa Umar al-Futi faqul sai marfut yace zan ce wa billahi ta'ala tawfiq tawfiqi ga Allah yake madaukakin sarki wa huwa al-hadi bi mannihi ila sawa'it tariq kuma Allah shine mai shirewa da baiwarsa zuwa ga hanya madaidaiciya i'lam ka sani annahu yanbaghi lana an nurida huna an nurida huna kalaman qabla ash-shuru'i fi hadha al-fasl lalle ya kamata a gare mu mu kawo a daidai wannan wurin wani zance kafin mu shiga fi hadha al-fasl a cikin wannan fasali alladhi nuridu ash-shuru'a fihi wanda muke so mu shiga kai tsaye a cikin sa لأن بعض من لم يكن له في العلم من خلاق ولا في نفحات أهل العلم من خلاق saboda wasu shashe daga cikin waɗanda ba su da rabo cikin ilimi kuma ba su da rabo cikin kyautar da aka ba mu abuta ilimi kad yuridu alaina iradain sun iya kawo mana matsaloli guda biyu kenan shimfiɗa ce yake so yayi ga duk mabiyin ɗariƙa cewa abin nan da ya ambata na falolin Shehu Ahmad Tijani a iya samun wani wanda baya da rabu cikin ilimi bai samu kyautar ilimi ba irin yadda Allah ya ba malamai ma'abuta ilimi ya kawo mana wasu matsaloli guda biyu kenan bare maganin matsalolin kafin mai kawo su ya kawo su awwaluhuma ce na ɗayan matsalolin guda biyu annahu yaqulu ash-shaykh radiyallahu anhu ardahu madaha nafsahu wa zakkaha mutun ya iya cewa nan wa shehu Ahmad Tijani ya yabi kansa kuma ya tsarkake kansa wadhalika mazmum kuma yin hakan abin zargi ne haka ne ko tunda shehu ya ce ba wani wanda zai samu alkhairi sai alkhairin ya biyo ta annabawa sannan ya biyo ta kansa koma wane ne wannan duk girman wali ta kasa sai abin ya biyo ta annabawa sannan farko ya biyo ga shehu shi shehu sai raba wa mutane ya ce to mutum ya iya cewa a nan shefuwa ya yaba kansa kuma ya tsarkake kansa saboda ya fifita kansa akan dukkanin waliyan duniya banda annabawa da manzanni wanda yin haka kuma abin zargi ne abin da za a iya kawo na farko kenan thanihuma thanihuma ce abu na biyu ko thanihuma abu na biyu da za a iya kawowa annahu yaqulu wani ya iya cewa inna qawla ash-shaykh radiyallahu anhu ardahu anna bihi innal fuyud allati tafidu min zawati min zati sayyid al-wujud sallallahu alayhi wasallam tatalaqaha zawatu al-anbiya wa kullu ma fada wa baraza min zati al-anbiya wa min zawati al-anbiya tatalaqahu zati wa minni tatafarraqu ala jami' al-khalaiq min nash'ati al-alami ila an-nafkh fi as-suri ya ce wani ya iya cewa game da wagga magana ta shehu Ahmad Tijani cewa shehu ya ce dukkanin wani alkhairi wanda yake kwararawa daga zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tatalaqaha zawatul anbiya to duka zatin annabawa za su karbi wannan alkhairi kenan daga ya fito daga annabi sai ga sauran annabawa gaba ɗaya wa kullu ma fada duk abin da ya kwararo wa baraza ya bayyana min zawatil anbiya daga zatin annabawa duka tatalaqahu zati ni kuma zati na zai karbi wannan alkhairin da abin da ya kwaranyo daga annabawa duka wa minni daga gare ne ne ni shehu tatafarraqu ala jami'il khalaiq wannan alkharran za su rarrabu akan dukkanin halittun Allah min nash'atil alam tun daga farkon duniya ko tun daga farkon halittu ilan nafhi fi sur ya zuwa lokacin da za a busa ƙaho wa ya dukulu fihi jami'u sahaba sai ma da ce to kaga wannan magana ta shehu Ahmad Tijani dukkanin sahabbai za su shiga ko ba za su shiga ba za su shiga ridwanullahi ta'ala alaihim Allah ya rasu gaba daya fa yakunu afdalu min jami'i sahaba sai kasance kenan shehu nan ya fi dukkanin sahabbai radiyallahu ta'ala an sai ma da ce wa zalika batilun inji shi Umar al-Futi wannan magana kuma a ce shi Muhammad Tajani haka ne yake nufi ba gaskiya bane to menene eh menene shi shehun ya faɗa duk wani alkhairi in zai kwararo zai kwararo ne daga annabi wannan kuma ƙarya ce mu annabi alkhairi gaba ɗayansa yana kwarawa daga ina ne daga Allah قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الخير gaba ɗaya na hannun Allah shi ke raba shi ga wanda ya so daga cin halittunsa amma shehu dan ya fifita kansa akan dukkanin halittu sai ya ce alkhairin da ke kwararowa daga annabi to sai ya kwarara ga sauran annabawa gaba ɗaya kuma wannan alkhairin da ya kwararo na annabi ga sauran annabawa gaba ɗaya duka zai kwararo ne a gare ni ni shehu Ahmad Tasha daga ni ne zan raba wannan alkhairin ga dukkanin halittu yace kuma hakan yana faruwa tun farkon halitta ya zuwa busa ƙaho tun farkon halitta annabi adam da mutanen da suka yi rayuwa tare da shi duk wani alkhairin da mutanen shi za su samu sai ya biyo ta kan annabi adam sannan ya biyo ta kan shehu ahmad tijani shehu ahmad tijani sai ya raba ma al'umma annabi adam a lokacin annabi adam kai yan tijaniya wani irin kwakwale ne gare ku fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha me ya same su ne haka zamanin annabi Musa annabi Isa dukkan annabawan da suka gabata ba ɗai daga cikin mabiyansu wanda zai samu alkhairi sai face alkhairin nan ya fito daga zatin wannan annabin daga zatin wannan abin kai tsaye zuwa zatin shehu daga zatin shehu shi sai ya rarraba mu sauran mabiyan annabin nan har zuwa annabi Muhammad haka subhanallah to shi Umar Rufutu sai ya ce kar kai zaton fashi shehu yana fifita kan shani akan dukkanin sahabbai ah wannan magana ba ta samun karbuwa ko za ta karbu ba ta karbu ba ka ce tun farkon halitta ya zuwa busa kaho kuma ka ce bai fifita kashi akan sahabbai ba to sai ka ga mana sahabban shi caye daga annabawa sai zatin wa sai nashi shi ai bai ce sai sahabbai ba sannan abin ya zo gare shi ko sannan ya haɗa masarar waliye tun da ya raina sauran waliye ya ɗauka kanshi a kansu a ce daga annabawa sai zatin shi shehu ahmadu tijani daga zatinsa sai sauran halittu gaba ɗayansu sahabai ba halittu ba ne ba bai fi ta kanshi a kansu ba to shi ne umar lufuta yake so mu abin gyara kar ka yi zaton wai shehu na fifita kanshi ne akan sahabbai in ka yi zaton wannan magana ba gaskiya ba ne batil ne ce da shi ne ke gayin batil wannan magana haka take gaman ma ce ta shafi dukkan sahabban annabi da duk wani mutum mai girma mai ɗaukaka wanda Allah ya halitta a doron ƙasa shehu hamad tijani ya fifita kansa ya ce wa kadhalika qawluhu haka faɗa shehu hamad tijani wanda ina gare ta zamu tsayawa radiyallahu anhu ardahu annabi la yashrabu waliyun ba ɗaya daga cikin waliye da zai sha abin sha wa yusqa ko a shayar da shi illa min baharina sai daga tekun mu mu Shehu Ahmad Tijani waga mun wali annaba ma duka ba wali Allah bane ma eh sahabbai dukan su ba waliyan Allah bane ba to Shehu yace ba wani wali kakafkin su da zai sha ko a shayar da shi sai dai face daga tekun mu Shehu Ahmad Tijani bai fifita kanshi ba to amma murfuti su yake kamo ga ganin gyara min nash'atil alami tun daga farkon halitta ila nafkhi fi sur ya zuwa busa kau haka al'amari yake wa kadhalika yace haka maganar sama karka dauke ta fifita kansa ne akan sahabbai radiyallahu ta'ala anhu Allah ya rada shi da yace idza jama'a Allahu khalqahu fil mawqifi idan Allah ya tara halittunsa gaba daya a mawqifi ranar alhashir kenan mawqifi tsaye wannan da za a yi kusan shekara dubu hamsin Allah ya kyale kowa da kowa to idan Allah ya hada halittunsa gaba daya a wannan mawqifin ana nan zamni ko ana nan a tsaye wannan lokacin yunadi munadin wani mai yi kuwa zai yi kuwa bi a'la sautihi yana mai cire sautin shi sama-sama me zai ce yace kuma wannan mai cire sautin ya sama'uhu kullu man fil mawqif duk wanda kenan yana jin mai maganan nan wannan mai magana me zai ce ya ahlal mahshar ya ku taron mahshar wanda Allah ya tashe ku bayan kun mutu hadha imamukum wannan shehu Ahmad Tijani shine limamunku a mahshar fa taron mahshar waye babu ka gaya mini babu halittar da babu wannan rana dabbobi mutane kakab aljanu sai Allah ya tashi su Allah ya kyale su ba ma kowa magana su wahal hasu ne mu ai ceto ji auren annabi Ibrahim ya ce nafsi nafsi ko annabi Nuh ya ce nafsi nafsi annabi Isa nafsi nafsi annabi Musa nafsi nafsi amma wai a wannan lokacin mai yi kuwa zai yi kuwa gaba ɗaya kuma kowa na jin shi ko wannan annabawa na ciki manzanni na ciki ko duk halittu na ji wannan mai yi kuwa sai ce haza imamukum shehu Ahmad Tijani shine limamin ku gaba ɗaya annabi ma kaga shi to me zai hudda shi haza imamukum wannan shine limamin ku allazi kana madadukum minhu wanda duk madadin da kuke samu duk alkhairan da kuke samu a rayuwar duniya minhu daga Shehu Ahmad Tijani washi Umar Rufuti ya rada wannan ya rada wannan magana fa har yake neman mata matsugunni yake neman mata mafita karkai zaton wai yana fifita kan shi ne akan sahabbai a wannan magana akan wa ma bai fifita kansa ba annabawa za su fita annabi Ibrahim ya ce ta kaina niki kai duka ulul azmi minar rusul duka ce suke a wannan rana Allah ya wani irin fushin da bai taba yin shi ba kuma ba zai taba yin shi ba nan gaba dan haka ta kanmu muke muna jin tsoro sai karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ci al'umma ai hisabi to a wannan yanayin wai duk taron nan in ka ji an ce wannan shine limamu ku shike nuna yafi ku duka a wurin Allah annabi Ibrahim bai samu wannan matsayin ba annabi Adam bai samu wannan matsayin ba ba wanda ya samu wannan matsayin sai annabi ta ina ya same shi ta yadda aka je sauran ulul azmi na rusul suka ce duka ba za su iya yin ceton nan ba annabi ya ce shi zai yayi ceton kuma Allah ya bashi kaga shike nuna shine mafificin halittu gaba daya amma ga shewa Ahmad Tijani wani zai yi kuwa waye zai yi ko malaika Jibril ne mu bamu sani ba yace zai yi kuwa yace Imam Ahmad Tijani shine limamin ku gaba daya duk madadin da kuke samu kuma daga gare shi wannan bayan nuna na fifita kansa bane akan dukansu da haka suka yaudar mabiyansu su kirkira ma kansu makana da matsayi dan su yaudar al'umma Allah ke shi mai kare ina gane ya kamata mu tsaya ko mun ja lokacin yaso zamu kawo sauran abubuwan da yake so ya kawo duka ya sama musu mafita kayan mai yin magana yayin magana ya so daga baya malam zai zo ya warware shi ɗaya bayan ɗaya nan zamu dakata muna faɗa daidai Allah ya sami tare da lada kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi